بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, hudu ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da talatin ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba malin yana kan mai da martani ne dangane da wasu zantuttuka na ƙarya da wannan kartagin shi'a tijjani as-samawi ya kawo a inda yake zargin sayyidina abubakar da gwamnatin abubakar a inda yake ƙaryan cewa dukkanin jama'a sun haɗu sun yadda da aliyu amma ba su haɗu sun yadda da abubakar ba cewa masoya da makiya gaba ɗaya sun baiwa sayyidina aliyu uzuri a inda ba su baiwa sayyidina abubakar irin wannan uzurin ba Malu ya ce ji ƙarya, da dai ba a san tarihi ba, da dai ba a san abin da ya faru a zamun nan kowanne daga cikinsu ba, to da sai wannan maƙaryacin ya ci karen shi ba babbaka. To shi ne sai Malu yake kawo fusaku na mai da martani daban-daban iri-iri a kan shi, domin a fayyace ma duniya gaskiya a raba su da ɗaukan ƙarya na irin waɗannan maƙaryata waɗanda suke faɗin abubuwan da ba daidai ba. a cikin addini da kuma cikin al'amarin tarihi. Malam ya ce, Alwajihul awwal fuska na farko na maida mu wannan zindiki martani, annahu bin nazari ila mawaƙifa ammatal musulmi na mina sunnati wa shi'a, duk wanda ya lura da matsayin mafi yawancin musulmi daga gayyan ahalus sunna zuwa ga gayyan ‘yan shi'a’. duk wanda ya kalli gama garin sunna gama garin ‘yan shi'a, malin ya ce wa man adahum kai, da wanda ma ba sunna ba ne kuma ba shi'a ba ne, min firakil umma daga sauran ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin musulunci, yazharu butulani hazihi da'awa, kai tsaye wannan da'awa na tijjani as-samawi da ya yi. ƙaryanta zai bayyana ƙarara, bal sihhatu khilafuha kai abin da ma yake saɓanin wannan ne yake daidai wa daida. Shi ya ce ba a yadda da abubakar ba, da al'aka yadda, Mala ya ce in ka kalli shi'a da sunna kaɗai banda sauran ƙungiyoyin da ke cikin addinin musulunci, to suna tabbatar da wannan magana na shi ƙarya ne. Kun gano wannan da kyau ko? Wa huwa annal umma yanda al'amarin yake ko mala ya ce, Kun ga al'umman musulmi, ƙadi tafaƙat ala imamati abubakar, duk sun haɗa kan jagorancin abubakar, aksara mimma tafaƙat ala imamati Ali, sama da yanda suka haɗa kan imamancin Sayyidina Ali. Bal la yi urafu man khalafa fi imamati abubakarin, mala ya ce, Ba taɓa samun mutum ɗaya. wanda ya saba ya bijire ma khalifancin sayyidina abubakar ba, illar rafida in ba ‘yan shi'a ba, bainama khalafa fi imamati Ali ta yanda a lokaci ɗaya aka samu gayya da yawa sun bijire ma khalifancin sayyidina Ali, kasirun minal halki gayyen mutane tun a zamanin alin masu yawa, hatta za'amat ba'adul firaqi har sai da aka samu wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmi sun riya, sun zaci, kuma suna riya nisbatihi lil kufur, suna danganta sayyidina Ali zuwa ga kafirci, war ridda suna danganta shi zuwa ga ridda, sai mala ya ce kal khawarij kaman khawarijawa ba khawarije kana kiran sayyidina ali zai ɗauko guduman kafirci ya ralla mashi ya kwala mashi guduman ridda ina fatan mun gano wannan da kyau ba khawarije ke cewa ba wanda ya haifar da fitina a cikin al'amarin addinin musulunci bayan rasuwan sayyidina ali bayan rasuwan annabi irin sayyidina ali saboda kwaɗayin mulki duk ya rikita al'amarin addini haka hawarijawa suke faɗi akan sayyidina ali akwai wanda ya taɓa faɗin shigen wannan maganan akan khalifancin sayyidina abubakar wa takadar fihi ba'da tawa'if mala yace har sai da aka samu wasu daga cikin ƙungiyoyi sirriya dangane da al'amarin da ya shafi khalifancin sayyidina ali alfisk sun danganta zuwa ga fasikanci kan nawasib malai ce kamar nawasib wa adrabihim da sau'insu ai dama a karatunmu na a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabin ai mun kawo wannan maganan ko nawasib suna daga cikin waɗanda su ahalul baiti suke zagi wanda suka fi tsine ma albarka cikin ahalul baiti sai da na ali ne amma wannan ɗan shi'an sai ya zo yana mutane ƙarya yana cewa duk al'umma sun haɗu sun yarda da sai da na ali ina khawarij ina nawasib ina waɗanda suka biyo bayansu kaga kenan ƙarya yake da ya ce dukkanin ƙungiyoyi ga ƙungiyoyi guda biyu manya-manya sun kafirce mashi tare da cewa mu ahalu sunna wal jama'a ba mu yadda da khawarijawa ba a lokaci ɗaya kuma ba mu yadda da nawasib ba kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda gaba ɗayansu ƙungiyoyi ne na 'yan bida'a amma an kawo su a nan ne a maida mu wannan ɗan shi'a martani da dangin shi domin ya ce kowa ya yarda a lokaci ɗaya ko sai ga waɗannan su ba su yarda ba ashe abin da yake faɗi ƙarya ne da fatan kun fahimci wannan mala ya ce ya ƙuli shekul islam ibn taimiya shehun nan na musulunci ibn taimiya yana cewa muƙarriran hazal amr yana mai tabbatar da wannan bayanin da muka gabatar fi ma'ara da raddihi alar rafidi da ya zo yana manashi ɗan shi'ar raddi nan dama kamar yadda muka sani ibn taimiya ya rubuta min hajji sunnatin nabawiyya fi naqad kalamu shi'atul qadariyya ne domin ya maida ma ibn mutahhar raddi to sai ya kasance raddin da yake ma ibn mutahhar yayi daidai da abin da mu ma ya dace mu yi ma tijjani asamawi raddi da shi, don dama ai akuyan gaba ne ke shayar da ta baya. Kun gano wannan da kyau ku? Li'annal kufra millatan wahida, duk bakinsu ɗaya ne, a tawasau bihi balhum ƙaumun Allah shi kyauta. Fi da'awahu littifaq ala imamata Ali lokacin da yake maɗan shi'a raddi da ke da'awan cewa wai duk jama'a sun haɗa kan limancin sayyidina Ali. وأنه نزعه الموافق والمخالف wai da wanda ya mara ma sayyidina Ali baya da wanda ma ya saba ma sayyidina Ali duk sun tsarkake sayyidina Ali sun ce mutumin kirki ne bai da matsala to sanda wancan ibnul mutahhar ya faɗi wancan muguwar magana tashi a cikin littafin miftahul karama fi fiqhil imama to ibnu taymiya yana mai raddi to sai malar ruhail ya ga ab ab faɗi ya zo daidai da zama wannan raddi naka na ibnu taymiya a rama na shi akwai wani zindiki namu da ya taso shi ma ya faɗi irin ta to shine aka kwabra mai karo da wannan raddi na ibnu taymiya bar ku ji abin da shehun musulunci ya ce haza kazibin bayyin ka ji maganan manya wannan ƙarya ne a fili fa inna aliyan za ku yi mamaki tijjani as-samawi digiri uku fa yake da shi dakta ne, amma daktan wa maƙaryata, wanda ya ce malami zai ƙarya gashi ya yi? Kun gano wannan da kyau ku? Malai ce, haza kazibin bayyin, wannan ƙarya ne ƙarara, fa inna aliyyar radiyallahu anhu lam yunazzihul mukhalifuna Malai ce, ba inda waɗanda suka yi karo da sai da na Ali aka samu sun tsarkake shi, ba inda aka samu wannan ƙarya yake yi. ba ka ƙaryata abu ko, Allah sai in ya zama ka karanta komi, in ba ka kana ce a ƙarya ne sai a ce to gashi, ko ka zo kai ta bituwa kana tabbatar da abubuwa kawai sai karatu ya zo ya daren maka, a shaida ba ba kai karatun sosai ba. Mala ya ce, Bal qadihuna fi Ali tsawa'ifin muta'addida, Mala ya ce, A'a, ai waɗanda ma suke sukan sai da na Ali, ƙungiyoyi ne mabambanta masu ɗimbin yawa, ba wai ɗaya ba ne, ba biyu, ba uku ba, Allah kaɗai san yawansu. Wahum afdalu min alqadihina fi Abi Bakarin wa Umar wa Uthman, su waɗanda ke sukan sai da na Ali, sun ɗaramma waɗanda ke sukan abubakar da Umar da Usman ba, da akwai masu sukan waɗannan. Jama'a ba wani annabi ko manzo da ya zo, face sai da aka samu takadare na zagin shi. Kun gano wannan da kyau? Shi sa Allah ya ce, wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Allah madaukin sarki babu wani annabi manzo da ya aiko, face sai da ya fidda mai magabta, abokan adawa na ciki da waje. to don abubakar da umar da usmani sun samu ma zagi ai ba mamaki cin da an zagi annabin nasu ma kun gano wannan shi kai sayid na albawa muna cewa zagin da ake mai daidai bane a'a amma cin da wannan dan shiya yayi ƙarya to shine ake zuwa mai da bayanai dan ya gane ƙarya yake kuma jama'a su fahimci cewa ba mai gaskiya bane shi mala ya ce wal qadihuna fihi kun ga masu sukan ali afdalu min al gulati fihi sun fi ma waɗanda suka wuce gona da iri wajen san shi, in ma ka ware su aka ce za a faɗi darajar kowane ne, kowanne daga cikinsu ya ware a ambaci darajar shi, waɗanda ke sukan Ali sun fi waɗanda suka wuce gona da iri wajen san shi. Fa'innal Khawarij, Mala ya ce domin Khawarijawa muttafiquna ala kufurihi sun haɗa kan cewa Sayyidina Alkafiri ne, duk wani ba Khawarije bai da Sayyidina Ali ba. وهو عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته kaga khawarij duk musulmin duniya sun haɗu sun fi waɗanda suke wuce gona da iri wajen sayyidina Ali har suke cewa sayyidina Ali Allah ne kun gano wannan inda za a aje musulmin duniya 'yan shi'a a aje khawarijawa khawarijawa za su ɗauka ba za su ɗauki 'yan shi'a ba kuna fahimtar wannan? Kuna mamaki wannan maganar? Garaba hawarije su miliyan ɗaya da ɗan shi'a, shi sa ku ji maganar nan, Malam Ibn Taimiyya ne ya ce, Wahum indal musulmina su waɗanda suka kafarta sayyidina al-suwaye, hawarijawa kulluhum dukkanin hawarijawa daga yansu, khairun su waɗannan hawarijawa sun fi alkhairi a wajen dukkanin musulmi minal gulatin ladina ya atakiduna sama da wanda suka wuce gona da iri waɗanda ke ƙudurce ilahiyyatihi cewa sayyidina al'alla ne ba mun karanta da kowa nan ba ha'alin ya ga abin nasu ya ci ya cinyewa ya ce falamma ra'aitul amra amra muna karan a nari wada autu kambara ce haba da Allah waɗannan ba sa jin magana yayin da na ga al'amarin nasu ba na yi ba ne, ai, kawai sai na kunna wuta in ji Ali ya ce, na kira almaji na kambar, muka ci gaba da kambare su a cikin wannan wutar, sun ce shi Allah ne. Yanzu wanda ya kafarta sai na alƙurewan abin da zaka ce mai fasiki, mun gano wannan da kyau ko? Ƙurewa, amma wanda ya ce ma sai na Aliyu Allah menene shi? Kafiri ne kuma ga alin da kanshi ya ƙona su. Au nubu, au nubuwatihi ko kuma waɗanda suke ƙudurce cewa sayyidina Ali annabi ne, bal hum wallazina qataluhu min sahaba wa tabi'ina malai ce kai ba ma hawarijawa ba kaga waɗanda suke faɗa da sayyidina Ali daga cikin sahabbai da tabi'ai khairun inda jamahirul muslimina waɗannan sahabbai da tabi'an da suke faɗa da sayyidina Ali sun fi alkhairi a wajen mafi yawancin musulmi minar rafida sama da ‘yan shi'a, kamar Mu'awiya, Mu'awiya ya faɗa da Ali, kamar Amr ɗan As ya ya faɗa da Ali, kun gano wannan da kyau ko? To waɗannan da tabi'ansu sun fi ‘yan shi'a daraja da albarka wajen dukkanin musulmi. Al'isna a shari'a, waɗannan shi'a al'isna a shari'a alja'afariya, alladina a takadu imaman ma'asuman waɗanda suka ƙudurci cewa wai sai da na Ali imami ne ma'asumi wanda baya kuskure. to waɗancan sahaban su ma'awaye da suke fada da Ali gara su da waɗannan ƙazaman ‘yan shi'an. Jama'a kun ji yadda ake firfitar da ilimi sanka sanka a mahallin shi ku? ibn taimiyya kenan wa abubakar wa umar wa usman laysa fil umma man yaqdahu fihim mala yace in ka dauko abubakar da umar da usman ka aje su a sikeli duk cikin al'umman musulmi ba wanda yake su kansu illar rafida in ba ‘yan shi'a ba. Wal khawarij mukaffiruna li Ali, su khawarijawa ba sa zagin Abubakar da Umar da Usman sai dai suna kafarta ma sai da na Ali, wa yiwaluna Ababakarin wa Umar suna goyon bayan Abubakar da Umar, wa ya tabbar wa ya taraddauna anhuma suna yin masa taraddi. In an ce Abubakar ba khawarij zai ce radiyallahu anhu. nan ce Umar ba khawariji zai ce me radiyallahu anhu amma ana cewa alfa zai zinduma mai zagi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mala ya ce wa marwi ko ya ce wa umar wa ya tara dauna anhum wal marawaniya alladina yansibuna ali ila zulmi suku al marawaniya su ne waɗanda suke danganta na Ali su ce mai azzalimi ne, wa ya ƙuluna suna cewa innahu lam yakun khalifa, alima ba khalifa ba ne, yiwaluna ababakarin wa Umar su waɗannan da ke zagin Ali suna ce mai azzalimi, tare da haka kuma suna yaban Abubakar da Umar ma annahu ma laisa min aqaribihim kaifa yuqalu Malai ce tare da cewa waɗannan ma ba su da kusa da sa'au bakar da Umar kwata-kwata, to don me za a ce inna aliyan na zahul muhalif wal mu'alifu ko wal muhalif, don me za a ce waɗanda ke goyon bayan shi da waɗanda suka saba mashi duk sun tsarkake shi, wannan ba ƙarya ba ne? Waɗannan gayyen da ke kabarta shi suna fasikantar da shi suna zalantar da shi, su wannan sun yabe shi ne? Haka kenan wancan ɗan shiya me ya faɗa? Ƙarya ya faɗa. Mala ce, bi khilafi khulafa'i salasa, saɓanin khalifofi guda uku, wanda su kwata-kwata ba a samu wanda yake zagin su ko cin mutuncinsu kwata-kwata ba, babu wannan gaba ɗaya, ƙarya ne ‘yan shiya suke faɗi. Wa minal ma'alumi, Mala ce abu ne sananne, annal munzihina li ha'ula, waɗanda ke tsarkake Abubakar da Umar da Usman, a'azamu sun fi girma, wa aktharu sun fi yawa wa afdalu sun fi falala haka ne ko ba haka bane wa annal qadihina fi ali waɗanda koke sukan sayyidina ali hatta bil kufuri sukan da suke mai har sukan ya kai ga kafirta shi wal fis wal fusuq suna danganta zuwa ga fasikanci wal isyan suna danganta zuwa ga laifuffuka tawa'ifun ma'arufa ƙungiyoyi ne da kowa ya san kuma kowa ya san maganganunsu tare da ahalu sunna suna kallonsu a matsayin ƙungiyoyi ne na 'yan bida'a. Mala ya ce wa hum a'azamu minar rafida wa adiyanu waɗancan da ke zagin ale har sun fi 'yan shi'a falala kuma sun fi 'yan shi'a ma addini mai kyau. War rafida ajizuna ma'ahum ilman wa yadan kai 'yan shi'a ba su kai hawarijawa ko nawasib ko waɗancan marawaniya addini ko ilimi ko ƙarfin soja ba. mun gano wannan da kyau ko kun sa abin mamaki waya ce wai ba khawariji ya fi dan shi'a ka san ko dan shi'a ba karamin kazamin halitta ba ne ba khawariji da annabi ya ce kilabu ahalin nari amma gara su da yan shi'a shugabannin ƙasan nan ba san me yake ce ma shi'a ba kuma ba san me shi'a suke shirin yi a ƙasan nan ba amma za su sha mamaki Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Fala yumkin lirrafida, samsam ba zai yi ga ‘yan shi'a an taƙima alaihim hujja, su iya kawo hujjan da za su gamsar da hawarijawa da ke zagin Ali, wa taqɗuhum biha wanda za su gamsar da su wajen dalilai akan su daina zagi ko kuma na wasif su daina zagi ko duk wanda ma ke zagin na Ali daga cikin ƙungiyoyin ɓatattu, ‘yan shi'a ba su da dalilan da ke iya kare shi. in ga masu kare sayyidina alko ahlu sunna ne wala kanu fi qitalin mansurina alaihim in kuma suka ce za su zara takobi su yaƙi waɗancan ne ko ba za su iya ba Allah ba za su iya ba dan a duniya ko ba a taɓa mai barazanan tsiya matsoraci irin ɗan shi'a ba in ɗan shi'a ce jininka ya halatta mare shi za ga ya zauna ya ce Allah ya isa duk ƙaryan banza yake faɗi sai in ya mamaye ka ne amma wallahi bai iyawa wanda in ya faɗi da gaske yake shine ba khawarije in ka ji ba khawarije ya ce kai sai na kashe ka ko to ka fara irga kwanakin ka dan sai ya kashe ka domin ƙararar annabi ya ce su masu jur'a ne akan makami ba su da wasa akan makami shi yasa mala yake ce maka da za su fito na fito da makamai ‘yan shi'a za su ranta a nakari in aka zauna zube ban ta wajen ɓarar da dalilai kuma ba za su iya ba ta ga su nan yanzu za su kwafsa da khawarijawan a iraki a kuna jin ai amma sai ana kiransu da wa da ahalus sunna ba su da wani alaka da ahalus sunna dama wannan dandalinsu ne dandalin shi'a ne da nawasib da khawarij dama dandalinsu ne. Kun gano wannan da kyau ko Iran, Iraki, wajen ɓangaren Sham da ɓangaren Yaman, kun gano wannan da kyau ko Afghanistan, wannan yankin su Pakistan dandali ne na Khawarij da na Wasib da Marawaniya da su ‘yan Shi'a, dandalinsu ne. Duk wannan bige-bigen da suke yi dama isu-isu suke, alu suna ba sa shiga wannan abubuwan. Inda za ku san haka, lokacin da waɗannan ‘yan asis ne ko wane ne suka mamaye yankin da suka mamaya na Iraki, duk wani malami na ahalus sunna sai da suka bi suka kashe shi. Da kuma ya za ka ce ahalus sunna ne suke yaƙi da kuma ‘yan shi'a. Haka da kusan wannan. Kun gano wannan? Sai dai su ‘yan shi'a suna da wani sharri, duk wani wanda ba su ba, waye? Ahalus sunna ne. duk wanda ba su ba kawai ahlus sunna ne ko ma wane ne ko da mu da muke cewa waɗannan ƴan bid'a ne ko to ba ruwan ɗan shi'a kawai za su danganta ka zuwa gare shi ne kawai in kana son kuma kar su danganta ka zuwa ga sharri to maganin abin kai me ka shige su kawai shi ne kawai kamar yadda amerika ne ta ce ko dai kana tare da su ko kana adawa da su to gaskiya mu muna adawa karanta min hajjus sunna mujalladi na biyar shafi na bakwai zuwa na takwas. Mala ya ce, Fazahara bi haza annan lazina yusahihuna imamata abi bakarin, to waɗannan bayanan da suka gabata ya bayyana ma kowa waɗanda ke ingantar da imamancin abubakar, waya ta ƙiduna adalati kuma suke ƙudurta cewa abubakar adali ne, aksaru min alƙa'ili na bi imamata Ali sun fi waɗanda suka yi da limancin aliyawa. mun gano wannan da kyau ko a wa'atiqad adalati ko bal innahu lam yaqda fi imamati abi bakarin wa adalatihi illa rafida saboda a duk duniya ba wanda ya soki gwamnati da adalcin abubakar kaf in ba yan shi'a ba ba wanda ya taba sukan abubakar dona sa'ir firaqil umma sauran ƙungiyoyin musulmi ba wanda ya zagi abubakar ko ƙwaya ɗaya duk wata ƙungiya da ke ji muna ce mata ƙungiyar ‘yan bid'a waye ba a zagin Abubakar da Umar. Sam, amma duk wata ƙungiya na ‘yan bid'a suna zagin Ali. Alu sunna ne kadai ba zagin Sayyidina Ali. Baina ma ya kadahu fi imamata Ali, tare da a lokaci ɗaya mun samu ƙungiyoyin da ke sukan adalcin Ali, bal islami kai, Mala ya ce har musuluncin alma akwai ƙungiyoyin da ke suka, har musuluncin shi. بعد فرق الذين هم أعلم بدين الله waɗanda sun fi ‘yan shi'a sanin addinin Allah wa aqawamu kun fi sun fi su tsayuwa kan addinin minar rafida sama da ‘yan shi'a kuma suna sukan sai da na Ali wa ‘yan kano na fi itiqadihim fi Ali mala ya ce ko da yake su da suke sukan sai da na Alin batattu ne mun gano wannan ai ba yaban su muke ba menene batattu ne amma dai an ɗauko wannan maganan ne an maida mai da martani don ya san ƙarya yake yi. Shi yasa duk wanda ka je zagi ko in ka natsu an san da zaka bashi na zagin shi yana ina yana cikin maganan shi. A cikin maganan shi zaka ɗauko. Sai dai in kana son ka mai da mutum banza wofi shine ka bar shi ya ta yi. Kar ka tanka mashi. Kama wannan sai an tanka mai. saboda ya rubuta abin da bai kamata malaman ahalu sunna su gum da baki su bar shi ba dole a zo a mai fallasa a mai tonan silele a bayyana cewa abin da ya faɗi ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu idan muka zo karatu na gaba sai mu tashi wajahi na biyu na raddi ga wannan ɗan shi'a domin ba za a bar shi ya sarara ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum